أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau litinin 29 da watan shawwal shekara ta 1443 hijiriya wanda ya dace da 30 da watan 6 shekara ta 2022 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka shine a sunan na al'imamu darimi rahimahullahu ta'ala muna cikin mukaddima ta littafin al'imamu darimi wadda dama ita ce makasudinmu cikinta muna babe zan mu tashi babe na arba'in daidai ko babe na arba'in babu ta'ajilu uqubatu man balagahu anin nabi sallallahu alaihi wasallam hadisun falam yu'azzimhu wa lam yuqirhu al-imam ad-darimi Allah musharhama a wannan baban na arba'in cikin muqaddima yake cewa babu ta'ajilu uqubatu man balagahu anin nabi sallallahu alaihi wasallam hadisun baban da ke bayanin uqubar wanda la hadisi ya zo mishi daga annabi alaihi salatu wassalam falam yu'azzimuhu bai girmama hadisin nan ba wala mai kirhu bai girmama bai mutunta shi ba at tawqir da at tazim duk ne eh hadisi ya zo ma mutun daga a ce maganar annabi ce alaihi salatu wassalam ya ki girmama ta yana da uquba ta uquba ce al-imam ad-darimi zai ambata hadisi na 437 al-imam yake cewa akhbarana abdullahi ibn salih حدثني ليس حدثني ابن عجلان عن العجلان an abi huraira radiyallahu anhu an rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bainama rajulun yatabaffaru fi burdaini wani lokaci wani mutum yana tamaka cikin bargon shi guda biyu malallubin shi guda biyu khasafa Allahu bihi al-ard sai Allah ya kishife kasa da shi kamar malullubi malullubin shi na hirami masala sai Allah ya kishife kasa da shi ta tsage ma'ana ya shiga fa huwa yatajalajal fiha ila yawmil qiyamah wannan mutum yana ta nutsuwa a cikinta in ji annaba alaihi salatu wasalam har zuwa tashin kiyama ba zai kai ƙasa ba faƙala lahu fatan ƙarsan ma huwa fi hullacin lahu sai wani sarmayi ya faɗa sarmayi na yana cikin wani adon shi yace ni ya ambace shi amma ni namanta sunan shi yace ya aba huraira ya ka aba huraira a haka za ka na yamshi zalikal fata allazi kusifa bihi yace wannan sarmayin wanda aka kisafar mutunan nan da aka kisafar da ƙasa da shi haka ne yake tahiya irin wannan tahiya ce sun madaraba biyadihi sannan sai ya bugi hannun shi fa asara asaratan kada an yatakassara minha yayi wani tuntube tuntuban da ya kusa ya fada ya karye akan shi fa qala abu huraira sai abu huraira yake cewa lil munkharain wal fam yace yayi nuni gami da hancin shi kuma gami da kozozan hancin shi yace inna ka faina kal mustahzi'in mun mun isar maka gami da masu yin izgili da kai ma'anan an gane abin da yake ni shi wannan sarmayin da aka ce ga wani bawa can ya yi kaza Allah ya kisfar da ƙasa da shi shi kuma sai tashi yake gwada tamakar da yake kama irin haka ne yake yi to shi ma ya yi irin wata faɗuwa a nan kai tsaye she abu izgili ne yake akan kwaikwayon tahiyar ma'ana kenan shi ma yana gwada tahiyar da wancan mutumin yake yi sai abu huraira ya nuna cewa mutumin nan faɗuwa ya yi faɗuwa ta kai ya yi nuni ga hancin shi da zuzan hancin shi almanshirain shi ne nan gurin kowa hanci guda biyu wannan mararaba hanci ya ce mashi ina ka faina kal mustahazin Allah ai ya faɗa dama cewa ni na wadatar maka game da masu izgiri da kaya ma'aikin Allah ma'ana wannan salman yana daga ciki wannan ukuba ce don saboda rashin girmama hadisin annabi alaihi salatu wassalam kuma hadisi ne sahihi wa muttafaqun alaihi حديثي نا 428 أخبرنا محمد بن حميد حدثنا هارون هو بن المغيرة عن عمرو بن أبي قيس عن الزبير بن أدي عن خراش بن جبير قال رأيت في المسجد فتى يهزف yace a masallaci na ga wani sarmayi yana yin yalbare fa qala lahu shaykhun sai wani tsoho yace mishi shine ka dauki tsakuwa ka rika mata haka ka rika bala ta haka sai wani tsoho ya ce mishi la ta hazifka da ka ƙara yin ƙyalɓaran nan fa inni sami ito rasulallah sallallahu naha anil hazif ni na ji annabi sallallahu ya yi hani gami da yin irin wannan ƙyalɓale fa gafara lafata sai wannan sarmayi ya rabkana wa zanna anna shaykha la yafidun lahu yayi zaton cewa wannan tsohon bai nura da shi ba fa hazafa kuma ya koma ya ci gaba da yin ƙyalɓaran shi fa qala lahu shaykh sai tsohon ne yake ce mishi wa haddiktuka anni sami ito rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha anil hazif thumma tahzif ina baka labarin cewa annabi yayi hani gami da yin albaran nan kuma ka koma kake yi yace wallahi la ashhadu laka janaza na rantsi da Allah ko jana'iza ka bana halarta ba wala a'uduka fi maradin ko rishin lahiya kai ba zan ƙara gaida ka ba wala ukallimuka abadan har abada bana ƙara maka magana ba fa qultu li sahibi li yuqalu lahu muhajir sai na gaya ma wani aboki na ana ce mishi muhajir yace in tariq ila khirash fas'alhu yace ku je wajen khirash ku tambaye shi fa atahu yaje wajen shi fas'alahu anhu fa haddasahu ya tambaye shi sai ba shi wannan hadisi hadisin da ke hani akan albalan wannan maga yadda suke girmama maganar annabi alaihi salatu wassalam an ce mishi annabi ya hana kuma ya koma yake yi yace har abada ni zuwa jana'iza ka ko gaida ka ko maka magana kuma haka ta kasance حديثي نقبا أخبرنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال يكي تشوى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحزفي النبي آيه هني قمي دين يلبلي وقال إنها لا تصطاد سيدا النبي يكي لن سبب دئت بات فروتو فروتا ولا تنكو أدوان بات رونا نرد مكيا دون وانا يلبلن هيريك جيما وانا تيو با وانا أمهانن دزتين ya ce walakin na taksiru sunna here ita tana karya haƙori wa takfaul aina ta hudda ido in aka yi mugun garaje ma'ana su samu wani ba tare da sanin ka ba ta mishi haka nan farafa a rajulun bayna huwa bayna sa'idu qarabatin shay'un min al'addi fa qala hazihi sai wani mutum ya daga mutumin nan tsakanin shi da sa'id akwai kusanci dan uwan shi ne na kusa ya dago wani abu na ƙasa fa qala sai ce hazihi wa ma takuna hazihi mi wannan take kasancewa faƙala sa'id sai sa'id yake cewa la'urani uhaddisu an rasulullah sun mutu haunu la'ukallimuka abadan ya ce ina ganin ina magana ga annabi alaihi salatu wasalam kuma kana banza da ita sun mutu haunu biha sannan kana banza da ita ya ce shi ma la'ukallimuka abadan har abada ban ƙara maka magana muga yadda suke girmama sunnar annabi alaihi salatu wasalam shi ma mutunan wannan kamar musu ne yasa a cikin abin an ce annabi ya ce ba amfani da ta hire ta karya haƙori ko ta ɓalle ma wani ido to shi wannan mutum sai ya ce sai ya ɗago ya tsakuwa ya ce wannan ya tsakuwa ce za a ce ta tafasa haƙori ko ido kenan kama yana raddi ga maganar annabi alaihi salatu wassalam hadisi na 440 akhbarana abdullah ibn yazid haddathana kamas ibn al-hasan ana abdullah ibn buraida qala yake cewa ra'a abdullah ibn mugaffal radiyallahu anhu rajulan min ashabihi yahzib abdullah ibn mugaffal ya ga wani daga cikin abukan shi yana yin yalbali faƙali suke ce mishi la ta khazif kada ka ƙara yin alɓale fa inna rasulullah sallallahu kana yanha anil khazafi annabi ya kasance yayi hani gami da yin alɓaran nan au kana ya karahu al khazaf ko yana kin ya karhanta yin hazaf din nan wa qala sai yake cewa innaha la yunka bihi adu ita ba a raunanar da makiya da ita wala yusadu biha saidun ba a kuma farauto da farauta walakinnahu qad yaqfa al ayn da sai dai shi yana yiwa ya kasance ya hudda ma wani ido ya tsakkuwa nan da kan halba shi yasa ya kawo harafin qardan tufidu taqlil idza dakhalat ala al-fi'l al-mudari wa yaksuru sunna yana karya hakori summa ra'ahu ba'da zalika yakhzif sannan ya ga wannan mutum bayan haka yana yin hazab din nan fa qala lahu sai yake ce mishi alam ukhbiruka anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ban baka labari ba cewa annabi mai tsira da amincin Allah kana yanha anhu ya hana game da hazab din nan summa araka takhzif sannan kuma na ganka kana yar baran nan yace wallahi la ukallimuka abadan har abada na kare maka magana dan saboda saba ma maganar annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na 441 akhbarana marwan ibn muhammad haddathana sa'id ibn bashir an qatada qala haddasa ibn sirin rajulan bi hadisin anin nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala rajul an bashi hadisi daga hadisin annabi sai wani mutum yace qala fulan yace wani kwa yace kaza wa kaza wani yace kaza da kaza fa qala ibn sirin sai ibn sirin yake cewa uhaddisuka anin nabi sallallahu alaihi wasallam ina baka labari gami da annabi sallallahu alaihi wasallam ibn sirin mun taba faɗin wata wannan akan wata farala akan su yake rike da ita dukkansu sikat ne kullu ala sirina sikat dukkan ɗiyan ala sirin su hafsa da yal uwarta da suka rima dukkan su kalnin shi ne kuma dukkan sikat ne manya-manyan malaman hadisi ne ya ce uhaddisuka anin nabi sallallahu alaihi wasallam ina baka hadisi game da annabi alaihi salatu wasallam ta qulu qala fulan qala fulan ka rika ce mun wane ya ce kaza wane ya ce kaza ya ce la ukallimuka abadan har abada na kare maka magana shi ma irin wancan kenan ibnu sirin hadisi na 442 akhbarana muhammad ibn kasir an al-auza'i an az-zuhri an salim an ibn umar radiyallahu anhu qala anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi mai tsira da amincin Allah yana cewa idza sta'azanat ahadum ahadukum imra'atuhu ila al-masjid idan dayan ku matar shi ta nemi izini zuwa masallaci fala yamna kada ya hana ta fa qala fulan ibn abdullah sai wani dan abdullah yake cewa izan wallahi amna'uha yace wallahi ni sai na hana tawa fa aqbala alaihi me yasa ya faɗi wannan maga ya faɗa ne ba dan itiradi ba dan mun san abdullah dan umar da biyayya sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sahabi ba don cewa ya yi itiradi ga sunnar annabi ba ya faɗi tawilin shi a wata ruwaya cewa mata sun ƙirƙiro da matan na yanzu sun lalace ba irin na zamanin annabi bane shi yasa yake cewa zai hana tashi amma kuma sai yamma baban sharadi da irin wannan magana da za a fahimci cewa ai itiradi ne fa aqbala alaihi ibn umar sai ibn umar ya fuskanto shi fashata mahusha ta matallam arahu shatama ahadun qablahu baban shi ya fuskanto shi ya mishi wani zagi da taba jin irin yama wani ma irin wannan zagin sai dai zagi a musan cewa gayin magana suke nihi ba ka cika zaka ka cika zaka ba a lokacin babu irin wannan zagin sun makala sannan yake cewa uhaddisuka an rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina baka labari daga annabi sallallahu alaihi wasallam taqulu idza lamna'uha ka rika cewa sai na hana a wani guri wata ruwaya shi ma ta nuna cewa cewa har abada ba zan kara maka magana ba da kyat ana samun dattijawan gari da tsayi dan shi na cikin shi suka ba shi haƙuri da kyat ya fara mushi magana hadisi na 440 ga girmama annabi alaihi salatu wassalam girmama magana shi da hadisin shi akhbarana muhammad ibn humayd haddathana harun ibn al-mughira an ma'ruf an abi al-mukhari qala yake cewa zakara ubadatu ibn samit radiyallahu anhu ubada dan samit ya ambata Allah yarda shi annan nabi sallallahu alaihi wasallam naha an dirhamaini bi dirham annabi ya hana cinikin dirhami bi da dirhami daya faqala fulan sai wane yake cewa ma arabi haza ba asan ban da galahi gami da wannan yadan biye da in hannu da hannu ne shi wannan yawanci mu bahamat irin wannan malamai bisu kokarin binciko su ma dan aibu ne an boye sunan shi ne dan saboda ka aga cewa shine itiradi fa qala ubada sai ubada yake cewa aqulu qala annabi sallallahu alaihi ina ce maka annabi ya faɗa wa taqulu la adri la arabihi ba asan kana cewa kai baka ga wani lahi kan abun yace wallahi la yuzilluni wa iyyaka saqafun abada wani rihi da bai mun inuwa ba da ni da kai har abada duk inuwa da na ganka ciki na barta don saboda wannan abun hadisi na 444 akhbarana muhammad ibn yazid rufai haddathana abu amir al-aqadi al-aqadi nasaba ce zuwa ga wata kabila al-aqad ake ce mata ba wai nasaba bace zuwa ga aqida dan saboda in za a yi nasaba zuwa ga aqida ma haka za a ce an zama daga zama an salmata wa haram ana ikramata an ibn abbas radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam kale yake cewa la tadurqun nisa a laylan kada ku hado ma mata da daddare ma'ana ka tahi bulaguro kamar wasa ma'i wa tariq a tariq kullu tariqin yadruku billahi duk wani wanda zai fito daga bulaguro ya shigo wa dare shine ake ce ma taraqahu kaza kala yake cewa wa aqbala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafilan sai annabi ya fuskanto yana komowa daga bulaguran shi fan sallar rajulani ila ahlihi ma sai wasu mutane biyu suka silale zuwa ga iyalansu su je su tahi da daddaren fakilahuma wajada ma imra'atihi rajulan ko wansu da yaje tar da matar shi garan shi da wani nakatu a kwance ne wannan saba ma sunna annabi ne Allah ya saka musu da ya musu ukuba da wannan mummunan abun mummunan sakamakon dan annabi ya hana kuma suka sace a sace suka je suka tahi kuma ga abin da ya faru hadisi ne sahihi haisumi ya kawo cikin majma'uz zawaid hadisi na 445 akhbarana abul mugira haddathana al-auza'i an abdurrahman ibn harmalat al-aslami an sa'id ibn al-musayyab kala yake cewa kana sa'id ibn al-musayyib ake cewa ko ibn al-musayyab musayyab ya kamata amma mafi yawanci ya shahar da musayyib shi kan har yana kima a yi mishi kasara a ce musayyib ne kala yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin nazala al-mu'arras annabi ya kasance idan ya fito daga bulaguro sai ya sauka gurin da suke rimi a gurin gurin da suke zamana su dan rumtsa sun makara sannan sai yake cewa la tadurqun nisa a lailan ku bar faɗo mata da daddare fa kharaja al-jiran mimman sami'a maqalatahu wasu mutane guda biyu cikin wanda sun ji magana ta annabi suka suka huto su faɗar ka ahaluhuma suka faɗo mamatansu da daddaren suka zo fa waje da kullu wahidu minhuma ma amra'atihi rajulan sai kowannen su daga ciki ya tarro matar shi tare da wani Allah Allah ya kadarta wannan ne ukuba akan saba ma annabi alaihi salatu wasalam da suka yi shi yasa darumi ya kawo shi akan cewa ukubar wanda ya saba ma sunna daga cikin sunnonin annabi alaihi salatu wasalam حديث ندري هدد أربعين شدة أخبرنا أبو المجيرة حدثنا الأوزائي حدثنا عبد الرحمن بن هرملة قال جاء رجل إلى سعيد بن المسيب wani mutum ya zo ma sa'id ibn al-musayyab kaga nan anan dai nuska ta gashi musayyab aka sa alhali kuma nan nan baya sa'id ibn al-musayyib nan aka sa duka kowanne ana hada amma na bin shi yahi shahara shi ma ya hisan haka nan kin yuwaddi'uhu bi hajjin a umra yana mushi ban kwana gami da haji ko umara fa qala lahu sai ke ce mishi la tabraha ta tusalli kada ka gushe sai kayi sallah fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan annabi mai tsira da amincin Allah la ya kharuju ba'da nida bayya huta bayan kiran sallah min al masjidi yace ba wanda zai huta daga masallaci illa munafik sai munafiki nan gurin lakin wannan mace ce an hananta akwai wannan masu kyau da na aika a cikin majmu'a da suka zano duk ayyukan la inda mutum ya karanta wannan laƙin ta mace ce la ce la ce an nahiya duk da tana ba da labari khabar take ba da amma nahiya ce hani ne ma'ana kada wani ya sake ya huta daga masallaci illa munafik sai munafiki duk da khabar ne amma ma'anahun nahai illa rajulun akhrajatu haja sai fa in mutun ne wata bukata ta huddo shi ko sake arwala ko wani abu bukata ne wa huwa yuridu raj'ata ila al-masjid yana nihin komowa zuwa ga masallaci amma ayi kiran sallah an yi kiran sallah mutun ya fito daga masallaci ya bar shi to wannan annabi yace sai munafiki sai dai in bukata ce fa qala sai kice inna ashabi bil harra yace abukaina a gurin harra duwal watsun madina qala sai ke cewa fa kharaja sai ya huto yace wajen abukan nashi zai zo ya ce falam ya zal sa'idu yuli ubi zikirhi sa'idu bai gushe ba yana ta tsananin himmantuwa da ambatan shi alwala shine tsananin himmantuwa da abu da ambatan wannan mutum hatta ukhbira annahu wa ka'amin rahilati fan kasar fakhizu sai da aka bashi labarin cewa ai mutumin nan ya fado daga taguwar shi cinye shi ta kari wannan abin da yasa ya himmantu da labarin shi ma'ana sa'id ya matsi ya ji labarin mutumin nan lakuba a samu mini labarin shi ya je lahiya kwa ko abin da zai biyo baya sai da ya ji labarin cewa mutumin na ya haɗo cinye takari da ɗan hankalin ya kwanta da ya san tabbas wani abu ya faru don ya yi irtikabin saba ma annabi kyarar haka nan kawai ba ya da uzuri ya hutai saba ma magana annabi babi na gaba na 41 babu man kariha an yi millan nas baban da ke bayanin wanda ya ki ya kosar da mutane wajen ba su ilimi wajen ba su karatu حديث ندري هدد أربعين دبقوا أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا شعوب عن أبي إسحاق عن أبي الأهوس ترجمة من كره أن يمل الناس ya kosar da mutane kana karantar da mutane ko kana ma mutane wa'azi ka ce ka yi tayi ka yi tayi a wuni ana yi har su kosa da abin su gaji da shi ko kuma a ce kullum a yi tayi kullum a yi tayi har su kosa a ɗauki daidai gwargwadon abin da ba zai ƙosar da su ba daga abdullahi radiyallahu anhu yake cewa ƙala yake cewa la tumillun nasa kada ku ƙosar da mutane ku musu daidai gwargwadon nishaɗinsu na gaba akhbarana yazid ibn harun an ba'ana ash'as an kurdus an abdullahi radiyallahu anhu ƙala yake cewa inna lil qulubi la nashatan wa iqbala lalle zukatu suna da nishaɗi kuma suna da fuskantarwa lokacin da zuciya tana son abin tana ƙaunar abin wa inna laha tauliyatan wa idbaran kuma tana da ba da baya da juyawa fa haddisun nasa ma aqbalu alaikum ku ba mutane hadisi matukar sun fuskanto gare ku ma'ana ba tare da sun kosa ba hadisi na 449 akhbarana Sulaiman ibn Harb haddathana Abu Hilal qala sami'tu al-Hasan yaqulu kana yuqala yace an kasance ana cewa haddisil qauma ma aqbalu alayka bi wujuhihim ka ba mutane hadisi matukar sun fuskanto ka da huskokin su suna kallon ka fa'izar tafatu idan kaga suna waiwaye-waiwaye fa'alam an na lahum hajjat to kasancewa suna da bukatu ba'ana da kaga suna waiwaye-waiwaye tsakaninsu to kasancewa suna da bukatu sai a tsaida don saboda kada a yi yadda za a kosar da su taso da yawa aiki ne da wannan maganganun na malamai muke kokarin takaitawa ba don saboda mu muna son takaitawa ba yanzu muka ce zan mu ɗauka sati ɗaya a vacance ni inda a ce dan ni ne ban ni kosa in a kullum ma sai a yi to amma don saboda masu yin ne don saboda kada su kosa in wuni za a yi ana yi ni babu magana kosa ko ɗaya batta ma bujiro mini babu mallamar kitabatal hadis babu na 42 baban da ke bayanin wanda bai gaba rubuta hadisi ma'ana wanda suke ganin makaruhi ne a rubuta hadisi ka a rubuta kawai a har da ce hadisi na 450 akhbarna yazid ibn harun an ba'ana hammam عن زيد بن أسلم عن أضاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه من سلا da amincin Allah yake cewa la taktubu anni shay'an illa alquran kada ku rubuta komi a gare ni wani abu gare ni banda qur'ani faman kataba anni shay'an ghayra alquran falamahu duk wanda ya rubuta wani abu gare ni banda qur'ani to ya shahe shi hadisi ne wanda al-Imam Muslim ya huddo shi hadisi na 451 akhbarana Abu Ma'ara an Sufyan ibn Uyayna qala haddathana Zaid ibn Aslam an Adha ibn Yasar an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu annahu musta'azanu an-nabiyya cewa su sun nemi izinin Annabi sallallahu alaihi wasallam fi an yaktubu anhu cewa su rubuta wani abu daga gare shi falam ya azallahum annabu bai ba su izini ba duka wannan hani yake nuni hadisi zan mu je bayani akan su duka bayan mun gama baban حديثي نا 452 أخبرنا بشر بن الحكم عن سفيان بن أوينا عن بن شبرما عن الشعبي أنه كان يقول يا شباك يكي توا يا كي شباك أرد عليك يعني الحديث yace in rika maimaita maka yana in maimaita maka yana nihin hadisi yace ma aratu an yuraddu alayya hadisan qattu ban so a nemi maimaita hadisi gare ni ko so daya duk abin da na faɗa ban so a ce mini mi kace a maimaita shi kuma shi haka yake cewa zan mutar da gaba inda yake cewa masta'atu hadisan qatlu ban taɓa ba ce ma malami a maimaita mini hadisi yana faɗi karan harko ko hadisi dubu ne na har da ce su ban bukata a komo yace ban taɓa ba zuciyata har kiyaye wani abu kuma ta ha'ince ni akan shi sha'abi kenan hadisi na 453 akhbarana muhammad bin bin abi khalaf قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول سمعت مالك بن أنس yace naji Malik dan Anas yana cewa jagoran Malikiya kenan Imam Darul Hijra ja az-Zuhri bi hadisin Zuhri ya zo da hadisi falqituhu fi ba'd tariq sai na gamu da shi a hanya cikin wani bangaren hanya fa akhastu bil jamihi sai na kama lizamin abun hawan shi fa qultu sai na ce ya Ababakar ya kai Ababakar a'id alayya al-hadis allazi haddathani bihi haddathana bihi maimaita mana hadisin nan da ka ba mu laba da shi ɗazu ƙala yake min wa tasta'idul hadisa shin kamar kai kake nema a maimaita maka hadisi ƙala qultu yana ke cewa ma kunta tasta'idul hadis kai baka nema a maimaita maka hadisi ƙala la zuhuri yace ma malik da dai qultu yake cewa la taktub kuma baka rubuta ƙala la yace da dai ban taba rubuta ba ko ban taba cewa ba a maimaita mini farin har da kenan akhbarana muhammad bin kasir an al-auza'i kala yake cewa kana qatada wannan duka abin da yake nuna ma yan uwa baiwa da farala da Allah ba magabatan mu ko kwamfuta albarka wajen har da hadisi su Abu Hatim razi su Abu Zur'at razi su Ahmad bin Hanbal mu duba mu ga musnad na Ahmad bin Hanbal hadisi 40 mujallad nawa wajen mujallad 30 da wani abu mujallad 30 da wani abu kowanne kamar wannan amma duka akan shi ya rubuta wasu har daga cikin ɗaliban shi a lokacin sun taɓa riki suka ce malam ya har da ce hadisi hadisi dubu ɗari biyar suka yi gardama wani ya ce ha ba hadisi dubu ɗari biyar sai dai an tambaye shi wa yake iya har da ce hadisi dubu ɗari biyar dubu ɗari biyar shine rabin miliyan guda suna zuwa suka tambaye shi ya ce musu har da ce hadisi miliyan guda a wajena kamar yadda ka har da ce kulhuwallahu kenan limkin abin da ka faɗa ma a wajena ni kamar kulhuwallahu ne da sanadin shi fa da matanin shi su ba matani kaɗai ba matani kaɗai ba hadisi ba ne wajensu yadda muke zano wannan mutanen haka suke ne akhbarana muhammad bin kasir an al-auza'i qala yake cewa kana qatada ya karahu al-kitaba qatada ya kasance yana kin rubutu fa iza sami'a waqa al-kitabi idan ya ji karar rubutu an karahu sai ya kiwarta mas'ubi yadihi yayi ta nema da hannun shi a cikin majalisi yana ba da karatu daga yaji wani yana karan alkalami ya ta bincike an huddo shi ya kwace shi me yasa ran saboda alama ce ta kasala kawai ka har da ce hadisi na 455 akhbarana abul mugira kala yake cewa kana al-auza'i yakrahu auza'i shi ma yana kin rubutawa hadisi na gaba akhbarana muhammad bin yunus an sufyan an mansur anna ibrahima kana yakrahu al-kitaba yani al-ilm yana kin rubuta ilimi akhbarana yusuf bin musa an ba'ana azhar an ibn aun an ibn sirin kala yake cewa law kuntu mutakhizan kitaban da na kasance zan riƙi rubutu lattakhastu rasailan nabi da na riƙi rasail na annabi alaihi salatu wassalam dan albarka su ba wai dan rishin har da cewa ba da a ce zan riƙi wani abu in rubuta shi da hannuna wannan zamani ne na can harko kafin akai ga lokacin rubutawa kan mutum ya mamaki ga su bukhari su muslim da sauran littattafai su wannan su a lissahin su lokacin da ilimi ya lalace ne ya komo ake rubutawa a lokacinsa magana rubuta abun kumya ce a ga ɗalibi yana yana rubuta wani abu ya ce da rasa'in na annabu zan rika amma duk da wannan ba abin da na rika hadisi na gaba akhbarana isma'il ibn aban haddathana ibn idris an ibn aun qala yake cewa ra'aytu hammadan yakrab yaktabu inda yaktubu inda ibrahim naga hammad yana rubutu wajen ibrahim fa qala lahu ibrahim alam an haka ibrahim yace wai ban hana ka rubutun nan ba qala sai yace inna ma hiya adraf adraf ne kawai nake rubutawa me adraf harkon hadisin kawai dan saboda ya jera su kama innamal a'malu binniyati innamal likulli imrin ma nawa kawai sai rubuta innamal a'mal kawai bar shi ba wai dan bai har da ce ba don ya tashi jera abin shi kawai hakanan na gaba ma hakanan na gaba hakanan zuwa ƙarshe yawwa gehe ba shine gehen hadisi a daraf ilimi ne mai zaman kanshi kutubul adraf mun ga al-adraf na al-imam al-mizzi a cikin wannan akhbarana isma'il ibn aban haddathana ibn idris an shu'ba an al-hakam an ibrahim qala li abida la yukhallidanna kitab la tukhallidanna bi kitaban yace kada ka dawwamar da littafi da ni har abada ma'ana kakka rubuta wani abu ka bar shi har kullun ka dogara da shi in ka rubuta yanzu don saboda gauga kana bukata ka yi in ka kare ka kona shi amma ba ka bari ba aibu ne gare ka ka bar shi har kullun yana na a ce rubutun wanan akhbarana sa'id ibn amir an hisham ma katabtu an muhammad illa hadith al-amaq yace ban taba rubuta wani abu daga malamin muhammad sai hadisin ahmaq falamma hafistuhu mahautu shi ma da na hardace shi sai na goge shi hadisi al'amaq hadisi ne wanda dogo wanda al'imamu muslim ya rato cikin kitabul fitan kitabul fitan wa ashradi sa'a can karshe al'imamu muslim ya hudo wannan hadisi ne mai tsawo hadisi ne wanda yake fara da la taqumu sa'atu hatta yanzilu rumu bil a'maq al'amaq in guri ne kiyama ba za ta tashi ba sai rumawa sun sauka gurin a'maq shine addanik wanda malamai suka fassara shi to wannan hadisin mai tsawo ne yace shi kadai na taba rubuta a tarihi na shi ma ina har da cewa na goge shi أخبرنا مروان بن محمد قال سعيد بن عبد العزيز يقول يا كسن yana cewa sami'tu yace ma ka tabta hadisan kaddu ban taba rubuta hadisi ba tunda nake kuma jagoroni ne a ilimin hadisin wa hadisi na gaba akhbarna abdullah ibn imran haddathana abu daud haddathana shu'ba an al-mugira kawani dibin abu daud mai sahibus sunan ba mai sahibus sunan ba tana yiwa kasance abu daud da dayalisi wanda malamin su alimamu ahmad ne da su su alimamu darimikin an al-mugira an ibrahim kala ma ka tabbata shi an kaddu yace ban taba rubuta wani abu batun da niki hadisi na gaba asar na gaba akhbarana abdullahi ibn imran haddathana abu daud haddathana shu'ba an isma'il ibn raja an ibrahim kala yake cewa sa'altu abida qit'atu jildin aktubu fi na tambayi abidatu salmani wani yanki na abun na fata wanda nake rubutu a kan shi don su lokacin can ba takarda ba ce fatu ne suke rubutu bayan an je su an gyara su sun yi tabshi suna rubutuwa suna iya rubutu jikinsu ya ce na tambayi abida wanda ke nuna mana wajibi ne har da ce ilimin dabdu a sama'in ruwa nan gashi an sa abida in babu wasali kana iya karanta shi ubaida kuma ubaida yakin ma akwai da abida akwai ubaida faƙala yake cewa ya ibrahim shi yasa ka ji ana karanta sunayen marwaita ba tare da kuskure ba don saboda ilimi ne mai zaman kanshi kana karantowa hatta da karanto sunayen marwaita ka ji ana kaji kana ɗalibi yana karanto shi da kuskure aibu ne gare shi da nuna cewa ba fannin bai karanta yake cewa anil hakam la tukhallidanna anni kitaban kada ka dawwamar da littafi daga gare ni ma'ana abinda zaka rubuta dauka gare ni na ilimi ka rubuce shi kakka bar shi ya zamana har abada akhbarna abdullah hadathana abu daud hadathana shu'ba anil hakam an abida mislahu hadisi na gaba akhbarna yahya ibn hammad hadathana abu awana an suleiman ibn abi atik an abi ma'ashar an ibrahim annahu kana yakrahu an yaktuba al hadith fil kararis ya kasance yana kin a rubuta hadisi a takardu wa yaqulu yake cewa yushabbahu bil masahif za a kwatanta shi da qur'ani ne qur'ani kawai za a rubuta qala yahya yahya yake cewa wajadtu fi kitabi an ziyad al katib na samu cikin littafi na daga ziyadul katib an abi ma'ashar ke cewa faktub kai fashe ita ka rubuta da yadda ka so zan mu da kuma rangwame akan haka babu na gaba a ƙarshe da zan yi taujihin maganganun su abin da suke nihi akhbarana muhammad ibn yusuf ubaidullah an sufyan anna uman ibn qais anna abida da abi kutubihi ubida ya kirayo da littattafan shi yace a kawo mushi fama hahu indal maut ya goge su a wajen mutuwa wa ƙala yake cewa inni a kafu an yali ha ƙaumin ni ina jin tsoron wasu mutane su jibince su su haɗa hannun wasu mutane fala ya da'una ha mawadi'uha su ki aza su a gurin da ya dace da su ma'ana gurin da bai dace da su su aza su gurin rishin tsarki ko gurin da bai kamata ba saboda littafi mu sani yan uwa magana ta annabi ko hadisi ne ko littafi ne guri mai kima mai daraja ya kamata a same shi muna kuskure mai yawa wanda zai ga littattafai ga sanan kura ta zuban musu ta musu kamata ya ka ɗauki duk wani lokaci littattafai ka kakkaɓe musu kura kana hudda magana Allah ka bari kura a saman ta magana annabi kayan ka na sawa ku na san baka bar su ba ko ka kura ta zubin musu haka nan na taɓa rubuta ma aika ma wani doktor mu littattafai hoton maktaba ta yana gani da ya ga kura hirar da bumi ba waɗanda ya yi ta yi a kan kurar kawai yaushe ka bar littattafai da kura haka ƙurar da na bar su da littattafai ya yi ta faɗa a kan da kawo nusus da maganganu na magabata a kan cewa bai kamata ba bai daga cikin girmama littafi ka bar shi har ƙura ta abin gaƙin shi daga nan ka samu wani kyalle duk sati ko duk wani lokacin da ya da ƙura ta tattara ka kakkaɓe musu ka mutunta su ka gyara su ka aji in wani abu ne aka kama ka mai kyau haka zaka mishi ba ka bar shi ba ƙura ta zubin mishi hadisi na gaba yake cewa akhbarana al-hakam bin al-mubarak wa zakariya bin adi ana abdulwahid bin ziyad an laysa an mujahid annahu kariha an yuktaba al-ilm fil kararis yace yaki a rubuta ilimi cikin takardu akhbarana abdurrahman bin sali duka dai maganganu na magabata wanda abu ɗaya ne suka kumsa anil auza'i ke cewa ma zala hazal ilmu azizan wannan ilimin bai gushe ba inji auza'i gam yana cikin mutuncin shi da girmamawa ya talaqahu rijal mazajen kwari suke amsar shi hatta waka fi suhuf sai da ya fada cikin takardu fahamalahu aw da khala fihi ghayra ahla sai wasu suka dauke shi wanda ba yan ahalin shi ba suka fada ciki ilimi a cikin takarda a rubuce na ragwagi ne a lokacin da ana har dace wannan sai namiji na gari zai shiga cikin harkar shi amma yanzu da ya zamana a takarda ne a rubuce kowa sai ya shiga wanda ma ba ahalin shi bane akhbarana yusuf bin musa haddathana abu dawud dayalisi kun ga ko abu dawud da mace muku tana yi wa dayalisi ne shine yake cikin wannan tabaka don bai yayi ba a ce abu dauda wanda sa'a ne na sa'al imamu darimi kin kuma a ce darimi ya amso hadisi daga gare shi daga wani kuma daga gare shi har da wasiɗa duk da bata gagara ma yana da wahala kuma abu shi darimi yana daga cikin wanda duk ashabu kutubu sita kin ɗaliban shi ne kamar yadda muka gani yake cewa haddasa na uba an yunus yake cewa kana al-hasan yaktubu wa yuktib Hassan ya kasance yana rubutawa kuma ana rubuta mishi wa kana ibn sirin la yaktubu wa la yuktib shi kuma ibn sirin bai ya rubuta ba a rubuta mishi akhbarana yazid an ba'an al-awwam an ibrahim at-taymi qala balaga ibn mas'ud radiyallahu anhu anna inda nasan kitaban labari ya isar ma abdullah dan mas'ud cewa wasu mutane a wajensu akwai rubutu littattafai yu'jabuna biha suna ta mamaki suna yana burge su abin falam ya zalbe ma ta bihi bai gushe ba yana ta neman su da aka zo da su fama hahu ya goge ma'ana littattafan ya goge wannan littattafan sun makala sannan ya ce inna ma halaka ahlul kitabi qablakum abin da ya halaka ahlul kitabi da ke gabaninku annahum aqbalu ala kutubi ulama'ihim sun dukufa akan littattafan malaman su wa taraku kitaba rabbihim suka bar littattafan ubangijin su hadisi na gaba akhbarana kenan wannan gudun kada ya cakuda littattafan Allah أخبرنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد أن بن أون أم محمد قلت لأبيدا ناتي ما أبيدا أكتب أسمع منك شين إن ربط أبن نجيو دقاليك قال لا يتي آآ قلت سينتي فإن وجدت كتابا أقرأه شين إن سامون لتاهي إن كرن تاشي قال لا يتي آآ يا هنا شكينا نجب أخبرنا زيد بن هارون أنبأنا الجويري أن أبي نضرة قال قلت لأبي سعيد الخدري na ce ma abu sa'idin al-khudri ala nuk ala tuktibna shin ba zaka samu mu rubuta ba ka ba mu dama mu rubuta fa inna la nahfaz mu ban mu har da cewa fa qala la yace ka ku rubuta inna lan nuktiba ku mu ba zan mu sa ku ku rubuta ba walan naj'alhu qur'anan ba zan mu sanya hadisan nan su zama qur'ani ba walakin hifzu anna kaw ku har da ce daga wajen mu kama hafizna na hannu an rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda mu ma har da ce muka yi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba rubuta ba muka yi ya hana shi kenan حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي قال سمعت أبا كثير ناجي أبا كثير يقول أنا تشوى سمعت أبا هريرة يقول ناجي أبا هريرة أنا تشوى إن أبا هريرة لا يكتب أبو هريرة بي ربوتا ولا يكتب كما بي تشوى أربوتا مش haka ya tabbatar mana a cikin sahih bukhari kitabul ilm mun wuce da hadisin cewa yahi sai amr ibn abdullah ibn amr ibn al-as yahi shi hadisi sai dan shi yana rubutawa ni ban rubutawa أخبرنا أسعد بن موسى حدثنا شعبة عن أبي موسى عن حميد بن هلال عن أبي بردة أبو بردة عن أبو موسى أنه كان يكتب حديث أبيه ينا ربط حديثا بابنشي فرآه أبو موسى سي أبو موسى بابن ناشي يغنش فمهاه يغوجي يا هنا شكينا أخبرنا الوليد بن شجاع حدثني قريش بن أسد بن أنس قال لي أنس قال لي يكي ابن عون ابن عون يتي مني wallahi ma ka tabbata hadisan qattu yace wallahi ban taba rubuta hadisi ba tunda nake wa qala ibn sirin ibn sirin yake cewa la wallahi ma ka tabbata hadisan qattu ni ma tunda nake ban taba rubuta hadisi ba qala ibn aun ibn aun yake cewa qala ibn sirin ibn sirin yace min daga zaid ibn sabit radiyallahu anhu arani marwan ibn al-hakam yace na ga marwan ibn al-hakam wa huwa amirun alal madina shi yana shugaban madina an uktiba an aktubuhu shay'an in rubuta mishi wani abu kala yace falam af'al ban aikata haka ba faja'ala sitran bayna bayna majlisihi wa bayna baqitu darhi sai ya sanya sitira shamaki tsakanin shi da majalisin karatun shi da tsakanin majalisin gidan shi kala sai yake cewa kana ashabuhu yadkhuluna alai daliban shi suna shigowa gare shi wa yatahaddasuna fi zalikal mawdi suna yin bada hadisi a wannan gurin ya sa shamaki fa aqbala marwan ala ashabi sai marwan ya fuskanto daliban shi fa kala yake cewa ma urana illa qad kunnahu ba ina ganin wa mun ha'ince shi min al khiyana ne summa aqbala alayhi sannan ya fuskanto ni kala sai kice qultu ma zaka menene yasa kake cewa mun ha'inci malam kala yake cewa ma urana illa qad kunnaka ina ganin malam mun ha'ince ka kala ma zaka yace menene akai kala inna umarna rajulan an yaqauda khalfa hadha sitr mun umarci wani mutum ya zamana bayan wannan sitrar fa yakutaba ma tubti haula'i wa ma taqul ya rubuta abin da kake faɗa da abin da kake ba da fatawa gare shi don ya hana majalisin shi a yi rubutu sai suka zama da wani ta bayan marubuci ta bayan wannan kin su ce duk abin da ya faɗa rubuta mun to shi ne yake cewa mun ha'ince shi amma yadda ya gaya mushi ya fita daga zargin cewa ha'inci ne hadisi na gaba akhbarana affan haddathana yahya ibn sa'id al-qattan haddathana sufyan an mansur qala qultu li ibrahim inna saliman atammu minka hadisan salim ya hika cikar hadisi ƙala sai ce inna saliman kana yakutub salim ya kasance yana rubutawa su mai rubutawa a wajensu don yahi wanda bai rubuta ba abun aibu bane akhbarana walid ibn hisham haddathana al-haris ibn yazid al-himasi dan garin homs ne an amr ibn qais ƙala yake cewa fatuma a abi nazo tare da babana ila yazid ibn muawiya zuwa ga yazid ibn muawiya bi hawarani da wasu tatattun mabiya guda biyu hina tufiya muawiya radiyallahu anhu lokacin da mu'awiya ya rasu Allah ya rada shi ya ce nu'azihi muna mishi ta'aziyya wa nuhanni'uhu bil khilafa muna mishi barka kuma da samun halifanci fa iza rajulun fi masjidiha sai ga wani a cikin masallacin garin Homs kin ya kuli yana cewa ala ku saurara mutane inna min asharati sa'a na daga cikin alamun tashin kiyama an yurfa'ul asharar a ɗaukaka mutanen banza mutunan banza shine mai daraja wa yuda'ul akhyar a kaskantar da mutanen kirki na kirki sune na banza yace ala inna min asharati sa'a ku saurara yana daga cikin sharda alamun kiyama an yi zaharul qaul magana ta bayyana wa yukhzanul amal aiki a taskance shi kowa ka gani daɗin magana ramram amma kuma aiki ba haka nan bane yace ala inna min asharati sa'a ku saurara yana daga cikin alamun tashin kiyama an tutalal an tutalal musanat wannan kuma duka yake faɗa sun tabbata hadisi sahihi na annabi alaihi salatu wassalam an tutula musannat yace a karanta al musannat na biyu fala yadu man yughayyiruha ba a samu wanda zai wanda zai sauya ta ba al musannat shine abinda aka rubuta banda qur'ani abinda aka rubuta al musannat shine an rubuta shi banda qur'ani to abinda ake ce ma al musannat asalin shi littattafai na ahlul kitab malaman yahudawa al ahbar sun rubuta littattafai sun kira da wannan sunan al musannat sai aka kaurace aka ruhumma littattafan nasu har aka mance da na Allah aka mance da at-taurat to shine yake ce musu na daga alamun kiyama a rubuta a rubuce masana'at ana ta karanta su ba za a samu wanda zai musanya su ba ba za a samu wanda zai yi musu ba kuma wannan ba wai yana nihin ba cewa haramun ne a'a yana nihin cewa ilimin zai gurbace ya kasance a ƙarshe har ta kai ga haka amma kuma ya kasance kin ba gashi ba yanzu mu duka a littattafai ne tun kahin wancan lokacin ma ƙila lahu sai aka ce mishi wamal masanat me masanat kare ce mastuktuba min kitabin ghayril qur'an abinda aka nemi rubuta shi banda qur'ani fa alaikum bil qur'an ina horon ku da qur'ani fa bihi huditum da shi aka shiryar da ku wa bihi tujzauna kuma da shi ake saka muku anhu tusaluna akan shi ake tambaye ku falam adri dan saboda akan shi ne gobe kiyama darajojin aljanna suke kasancewa yace falam adri man rajul ban san ba wannan mutunan wane ne ne fa haddastu hadha alhadith ba'da zalika bihims sai na bada wannan hadisin bayan wannan lokacin a garin Homs garin wannan fa qala li rajulun min alqaumi sai wani mutum cikin mutane yake cimna amata a mata arifu shin baka san shi ba qultu la nace a ban san shi ba qala ce zalika abdullahi ibn amri radiyallahu anhu wannan sahabin annabi ne wanda ke wannan bayanin abdullahi ibn amr Allah yarda da shi kuma haka duka abubuwan da yake faɗa haka ne sun tabbata hadisi na gaba akhbarana ahmad ibn abdullah ibn yunus حدثنا أبو زبيد حدثنا حسين عن مرة الحمداني قال يكي جاء قرة الكندي بكتاب من الشام يا زود ونلتاهي دق شام فحمله فدفعه إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فنظر فيه يبيك أما عبد الله بن مسعود سيدوبا شي فدعا بذات سيتي أكامش تاسا ثم دعا بماء سيتي أكامش روا فمرسه فيه نتاتا تشكي ya goge kuma kala yake cewa inna ma halaka man kana qablakum abin da ya halaka wanda suke gabaninku bittiwa'ihim alkutub bil littattafai da suka yi wa tarkihim kitab kitabum suka bar littafin su wannan a wannan kin asar din su kasance hujja ce ga yan kala kato suna iya daukan su ce ai ga su suna da hujja amma su wannan suna nihin har da cewa ya kamata a dogara da kwakwalwa kada a dogara da rubutawa ba suna nihin haramcin rubuta wasu littattafan wanda ba Qur'ani ba qala husayn husayn yake cewa fa qala murra murratul hamdani yake cewa amma innahu law kana min alqur'ani aw sunnati lam yamhu yace da a ce qur'ani ne ko kuma sunnan ma'aiki ce da ba zai shahe shi ba walakin kana min kutuba ahlul kitab sai dai abin da ya shahe kinna yana daga cikin rubutu littattafan ahlul kitab kenan shi ba ma hadisi bane ba ma qur'ani bane hadisi na gaba أخبرنا محمد بن أحمد حدثنا سفيان عن أمر أن يحيى بن جعدة قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم yace an zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam bi katibin fihi kitab da wata karfata a jikinta akwai rubutu fa qala sai yace kafa bi qaumin dalalan ya isan ma mutane bata an yargabo amma ja bihi nabiyyu musu ki abin da annabin shi ya zo musu da shi ila ma ja bihi nabiyyun gairu nabiyyu zuwa ga abin da wani annabin ya zo wanda ba annabin su ba au kitabun gairu kitabihim ko kuma su bar littafin da ba su je zuwa ga littafin da ba nasu ba wannan kwatankwacin shi ya wuce inda annabi har yayi shi game da Umar cewa ya at-taura yana karanta at-taura fa anzalallahu azza wajal sai Allah ya sabko da wannan aya wa alam yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutla alayhi bai wadatar musu ba sabko maka littafi ana karanta musu wannan aya suratul ankabut hadisi ne wanda yake mursal wanda ibnu jarir ya kawo shi cikin ibnu hajar ya kawo cikin marasil حديثي نقبة أخبرنا سهل بن حماد حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبي وكان من أصحاب عبد الله أنا daga cikin ɗaliban Abdullahi a wancan mai mutum ya fahimci yaran kowane lokaci zai iya fahimtar maganganu da azasu gurin da ya kamata a gurin su a wancan lokacin da kaji an ce min ashabi fulan kawai ɗaliban shi ake ne yake cewa ra'aitu ma a rajulun sahifa na gani tare da wani mutum wasu rubutu fa fiha subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar fa qultu lahu sai nace mishi anastikhiniha yace ba ni in rubuta su fa ka'annahu bakhila biha kamar ya mishi rawar rubuta su summa wa'adani an yudiyani ha sai muna alƙawalin mu haɗu guri kaza zai bani fa ataitu abdullahi radiyallahu anhu sai na zo wajen abdullahi fa iza hiya bayna yadayhi sai ga su takardun nan a wajen shi faƙala sai ke cewa inna min hazal kitabu bid'a yace lalle fi hazal kitab cikin wannan littafi akwai bid'a ciki wa fitna akwai fitna wa dalala akwai bata wa inna ma ahlaka man kana qablakum haza abin da ya badda na gabanin ku shine wannan wa ashbahu haza da makamancin wannan innahum katabu hasu sun rubuta su fastalazzatha alsinatuhum halshan su yaji dadin wannan abubuwa wa ushirbata qulubuhum kuma aka shayar da soyayya su zuwa cikin zuciyarsu fa'azim ala kullum ri'in ya alamu makani kitab ya ce ina sanya ka ka nemo mini gurin duk wani mutum da ya san akwai wani gurin littahi illa dalla alaihi sai ya nuna mun shi wa uqsimu billahi ina rantsuwa da Allah qala shu'ba yake cewa shu'ba ya ce fa aqsimu billahi yayi rantsuwa da Allah qala ce asubuhu aqsama ina kyauta zatan yayi rantsuwa yace law anna hazukirat lahu bi diril hindun nurahu yace da an ambace su a gurin gida gidan da ke hindu ina gani ya ce makanin bilkufa ba'idan wani guri ne a kufa a nisance ya ce la'atai tuhu walau mashayin da na ji zuwa gare shi amsa in kona ko da a tahiyar kafa ne wannan duka yana nunin cewa a rubuta ana ta karantawa har amince da littafin Allah حديثي نقب أخبرنا زكريا بن أدي حدثنا عبيد الله هو بن أمري أنا عبد الملك بن عمير أنا أبي بردة أنا أبي موسى رضي الله عنه قال يكي cewa anna bani isra'ila katabu kitaban bani isra'il sun rubuta wani littafi fatabi'uhu suka bi biyayya gare shi wa taraku taurata kuma suka bar at-taura kenan duka yake fassara abin da suke nihi cewa wannan abubuwan da suka rubuta ya sa su sun manta da littafin Allah ba wai haka ba kawai aka ki abin wa taraku taura suka bar at-taura yake cewa akhbarana abu nu'aym haddathana isra'il an usman ibn abi al-mugira an afan al-muharibi an abihi qala ki ta sami'tu ibn mas'ud naji abdullah dan mas'ud radiyallahu anhu yaqulu yana cewa inna nasan yasma'una kalami wasu mutane suna jin zance na summa yantalikuna sannan sai su tahiyya su fa yaktubunahu su rubuta shi wa inni la uhillu li ahadin ni ban halitta ma kowa ba an yi kutaba ya rubuta illa kitaballahi azza wa jalla sai littafin Allah حديثي نغب أخبرنا مالك بن إسماعيل حدثنا محمد بن فضيل أن ابن شبرما دغ ابن شبرما قال كي سمعت الشعبي ناجي الشعبي يقول ينا تيوا ما كتبت سوداء في بيضاء ban taba rubuta baki cikin hori ba in dauko tawada in rubuta cikin takarda ban taba yi ba walasta adtu hadisan min insan ban taba neman wani mutum bai maimaita mana hadisi ko mun yawan shi ko mun girman shi aka gaya mishi ya dauke shi bai bukatar maimaitawa kuma bai taba rubutawa ba shine Amir bin Sharahilu Sha'abi rahimahullahu ta'ala suna da cikin manya-manyan malaman hadisi nan zan mu takaita ina ga lokacin ya tahi bayani akan wannan asar ɗin dukansu da taujihin su suna tare da babe na gaba babu rarraka fi kitabatil ilm baban cewa an yi rangwame game da rubuta ilimi sai a nayi tunanin za su haɗu a guri ɗaya don dole sai sun gamu ne ma'anarsu za ta zo ɗaya sai dai lokaci ya kawo sai dai darasi na gaba in muka hada su sai mu yi bayani a kansu duka wannan mutum zai fahimci cewa haramun ne rubuta wani abu banda qur'ani sai zama na mazhabin kala kato ya samu hujja to amma hadisai na gaba da za a kawo su za su bayyana mai maganganun magabatan wannan suke nihi babban abin da suke nihi akan shi shine cewa dogara akan harda ba wai haramcin rubutawa ba a dogara akan har da kada a bari abin nan a dogara da rubutu kamar yadda zan mu gani bayan su kuma abu ya tabbata cewa rubutun ake yi hadisin kuma da annabi ya kawo cewa ba a rubutawa la taktubu anni ghayra alquran ka ku rubuta wani abu gare ni banda qur'ani annabi alaihi salatu wasallam nan hadisin sun yi nunin cewa ai wa haza hiya maktifa ikhtiladuhu bil qur'an wannan lokacin da aka ji tsoron cewa zai cakuɗe da alqur'ani a wannan lokacin ne aka haramta amma kuma bayan an aminta daga wannan wannan hadisi mansuhi ne hadisi ne wanda an shahe shi ma'ana ya bar aiki cikin hikayoyin da muke karanta ƙarshen darasi yau zan bayan sunan darimi a cikin at-tazkira da fi ahwalil mauta wa umurul akhirah na al-imam al-imam al-qurtubi Allah mashi rahama cikin babun fi sha'anin ruh wa aina tasiru hina takhruju min al-jasad duka wannan littafin gabaki ɗaya abin da yake bayani sha'anin tun daga kama mutuwa haye zuwa lahira haye zuwa kabari duk abubuwan da za su gudana su ne yake bi ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya da asar da maganganu inda hadisi ya kawo inda asar na magabata ya kawo nan baban da ke bayanin sha'anin rai idan ya fita daga jiki kuma wani waje ake zuwa gare shi wani waje ake da shi a ciki can gaba yake cewa an rawaito daga yahaya ibn aksam al-qadi an rawaito daga gare shi wannan malamin wa qadru iya fil manami ba da mauti an ganshi ba cikin mafarki bayan mutuwar shi faqila lahu sai aka tambaye shi aka ce mishi ma fa'ala Allahu bika ya Allah ya aikata da kai faqala yake cewa auqafani bayna yadayhi ya tsaida ni a gaban shi Allah sun makala sane yake cewa ya shekhu su ya kai mummunan tsoho fa'alta kaza wa fa'alta kaza ka aikata kaza ka aikata kaza Allah yake ta zano mana lahina fa qultu sai nace babban malamin hadisi ne sai nace ma Allah ya rabbi ya kai Allah ma bi haza haddastu anka ba da wannan bane ta ba mutane labarinka ma'ana ba da wannan ba cewa za a fuskance ka da an tarro ka an bato zinubai ne da rashin samun rahama shekaru da dama ne ta ba da ilimi akan cewa Allah mai rahama ne mai jin kai ne ya ce ba haka ba ne ta ba da hadisi labari game da kai sun makala sannan sai Allah yake ce mishi ya shaikhu su fa bima haddasta anni ya haya ya ce ya kai ya haya da mi ka ba da labari na a gidan duniya faƙaulutu sai nake cewa abinda na ba da labari gare ka ya Allah shine haddasa ni zuhuri an ma'amar an urwa an aisha an nabi sallallahu alaihi an jibrilu anka subhanaka anka qulta kaga a gaban Allah ya kawo sanadi daga gare shi har zuwa Allah daga wani daga wani daga wani daga jibrilu daga gare ka ya Allah ka ce kaza qultu sai kana cewa ya Allah ani la astahi an u'azziba za shaybatan shabat fil islam ina jin kumya in azabtar da tsoho wanda sai da ya hurhura cikin musulunci faƙala sai ke cewa ya hayi ya kai malayin haya sadaka ta kayi gaskiya wa sadaka zuhuri zuhuri yayi gaskiya wa sadaka ma'amar ma'amar yayi gaskiya urwa yayi gaskiya aisha ta yi gaskiya annabi muhammad yayi gaskiya jibril yayi gaskiya jikana maka gahar yana nan ya hudda shi ilimin hadisi sanadin shi da ya kawo har zuwa Allah kuma da hadisi sanadi mai kyau duka wannan sanadin babu na banza cikinsu sanadi ne na kirki sahihan mutane ne shi yasa Allah ya gaskatar da shi ibn tubana yake cewa shi ma an ganshi a cikin mafarki faƙila lahu he aka ce mishi ma fa'alallahu bika me aka aikata gare ka wancan lokacin mafi yawanci malamai suka yi mahalki suka yi rasu zaka ga ana mahalkin su suna bada labarin abin da suka tarda wajen Allah duka zamani ne mai tsarki tataccen zamani wanda ko kwatamta shi ma baka tsaya kwatamta shi da namu ba bata lokaci ne in an ce wancan lokacin malami ne ka tsaya kana kwatamta shi ma da irin namu ne yanzu bata lokaci ne ba yadda za a fahimta ba yadda mutum zai fahimta har abada faƙala sai yake cewa auƙafani bainar karimataini ya tsaida ni tsakanin karamci guda biyu wa ƙala sai yake cewa an tallazi ta khalusa kalamuka hatta yuqalu ma afsahu kai ne in ka jima mutane hudu ba kake tsara zance har mutane su rika cewa wannan mutum akwai fasahar zance faƙultu ya ce subhanaka inni kuntu asifka ya Allah dan saboda siffanta ka ne nake gyara wannan zance ƙara sai ce mishi qul ma kunta taqulu fi darid dunya gaya mini imul hudubobin da kake musu a cikin gidan duniya qultu sai yake cewa he nace ma Allah abadahumul lazi khalaqahum ma'ana in zai yi huduba zai ba su labari game da sha'anin Allah zai tsara ta dan saboda siffanta Allah ne sai Allah ya zarge shi akan wannan bayan ya je gare shi ya ce mashi don saboda girmanka ne nake tsara maganan ma ta fito da kyau sai ce to inda imunu ta hudu baka daga ciki ya ce a bada humul lazi khalaqahum wa askana humul lazi amdaqahum wa sayujiduhum kama a adamahum wa sayujma'uhum kama farraqahum ya ce Allahn da ya halice su shi ya hallaka su ya ɗauko ta hudu ba da ya taɓa yi ya ce kuma shi ya sa su su yi shiru lokacin da ya lokacin da ya ba su furici kama a gobe kiyama da zai ce ku kyale gabbai su yi magana ya ce wasu ya jiruhum kama a adamahum kuma Allah shi zai samar da su kamar yadda ya sanya su sun zama na babu kuma zai hada su kamar yadda ya rarraba su sai Allah ya ce mishi kayi gaskiya haka nike wannan shine hali na je na maka gahara kaga kudu ba shi ta mishi dalilin tsira Mansur ibn Ammar yake cewa an ganshi cikin barci aka ce mishi me ya aikata Allah me ya aikata gare ka yace Allah ya tsaida ni gaban shi yake cewa Mansur da me ka zo mini shi yau kala ce bi sittin wa salasina hajja da hajji talatin da shidda ya Allah shekara talatin da shidda ban yi hashin hajji ba kala sai ce mishi ma kabirtu min hashe an wal awahida ko ɗaya ban amsa ba ciki sun makara yake ce mishi bi ma za ji ita ya mansur mansur da mi kazo mini kala ce ji ita ka bi salasatu mi'a wa sittina khatma min lil qur'an na zo maka da sabka 360 ta qur'ani kala sai ce ma kabirtu min ha wala wahida ko ɗaya ban amsa ba cikin sabkakka sannan ya ce mansur da mai kazo mini ya ce ji ituka bika na zo maka da kai ma'ana na zo maka da tauhidi da ikhlasi ƙala sai yake ce ma'ana wancan ayyuka da kake faɗa kake ganin yawansu dalilin jin jiji da kan da yawan nasu ban amshe su ba amma abin da zaka ce mini ka zo da shi shine kyawun zuciya da tsarkin ikhlasi inda tun harko da shi ka faɗa da ka samu tsira amma ba a je ma Allah da gururin cewa na zo da ayyuka masu yawa na zo da kaza masu yawa wannan babu ruwan Allah da su liyabulukum ayyukum ahsanu amala dan ya jarraba ku ya ga wane ne yake yawan aiki qurtubi da ibnu kasir da malaman tafsiri suka ce Allah bai ce ba liyabuluhum ayyuhum aksaru amala dan ba yawa bai ke bukata tsarki kawai ke bukata wa man tuqibbirat lahu hasanatun dakhala aljanna hadisi sahihi duk wanda aka amshi kyakkyawa daya aka amsa kyakkyawa daya aka amsa kawai ya shiga aljanna dan saboda Allah ya ce bai amsa ne kawai daga mahe masu takawa inna ma taqabbalu Allahu minal muttaqin Allah yana karba kawai ga masu takawa yace nazo maka da kai kare yake cewa subhanaka nazo maka da kai tsarki ya tabbata gare ka yace al'ana ji itani yanzu ka zo da abin kirki je kana yi maka gafara yace duk wanda ya zo mini da ni to ya tabbatar da cewa zai samu tsira ku je mala'iku ku buɗe mishi shamaki ya je ya zamna cikin hutu ku san shi kuma cewa mutumin kirki ne mutumin Allah ne wancan ma da ya faɗa don ya yi gururi ne da ruɗi da su na ce ban amshe su ba wannan duka me yake nuna mana Allah maɗaukin sarki ba ruwan shi da yawa abin da yake bukata kawai tsarki kana ta tamaka kai malami ne duk kullum sai ka yi sabka ko duk wata sai ka yi sabka sai ta yi wani wanda karanta kulhuwar lahu da kyakkyawan ikhlasi ta karbi ta kai shi aljanna kai kuma taka Allah ya ki amsa ko daya na uzu billahi min zalik subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilayk